الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙaddari kasantuwarmu a wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin fmc da ke garin azare a jihar bauchi majalisi da muke karanta sirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga littafin nurul yaƙin fi sirati sayidil mursalin in ba a mance ba har yanzu dai muna cikin adda'awatu sirriya wannan shine majalisi na 54 a wannan yammaci na juma'a 20 ga watan sha'aban hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1445 wacce take daidai da ɗaya ga watan uku shekara ta 2024 muna cikin babin da yake magana kan da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam wacce ya ta yin ta a ɓoye gabar da muke bayani kanta a majalisin da ya gabata ana cikin zayyano mana da lissafo mana jerin mutanen da suka karɓi musulunci a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi yake da'awarsa a ɓoye bai fara yin ta a bayyana ba to mun zo kan abu zarar ghifari Allah ya yarda da shi shi ma yana cikin waɗanda suka karɓi musulunci gurin annabi sallallahu alaihi wasallam a yayin da annabi yake da'awarsa a ɓoye abu zar al-ghifari asalin sunansa jundub bin junadata al-ghifari Allah yarda da shi in ba a mance ba mun fara karatun sababi da dalili da ya sa abu zarar ghifari ya musulunta hanyar da ya biya musulunta ba mu kai gaci ba lokaci ya cin mana bayanin da muke karantawa a halkar da ta gabata a makon da ya gabata shine abu zarar ghifari mutum ne wanda allah ya masa zurfin tunani mutum ne wanda yake da basira mutum ne mai hangen nesa mutum ne mai sanin ya kamata idan an kula za a ga galibin mutanen da suka karbi musulunci gurin annabi sallallahu alaihi wasallam farkon da'awar annabi a yayin da annabi yake da'awar a ɓoye in an kula za a ga nagartattun mutane ne mutane ne da suke da zurfin tunani mutane ne masu sanin ya kamata to haka zalika shi ma abu dharar ghifari allah yarda da shi mutum ne mai zurfin tunani mutum ne mai sanin ya kamata mutum ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba shi fasaha wajen magana to yayin da labari ya iske shi yana yankin mutanensa ƙabilar zifar labari ya iske shi cewar ai wani matashi ya bayyana cikin ƙuraishawa sannan kuma yana da'awar cewa shi manzo ne Allah ya aiko shi gurin al'ummar duniya gaba ɗaya mutum da aljan sai ya ce wa ɗan uwansa wannan mun karanta a makon da ya gabata sai ya ce wa ɗan uwansa hau kan dabba ka tafi cikin garin makka ka je ka samo mun labarin wannan mutumi da yake riya cewa shi annabi ne yake riya cewa labari yana zuwa masa daga sama ka ji me yake faɗi ka kiyaye abubuwan da yake faɗi sai ka zo mun da labari wannan ƙani nasa mun bayyana sunansa muka ce sunansa unais wannan ƙani nasa ya hau kan dabba ya kama hanyar garin makka da ya iso garin makka sai ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam tare da 'yan tsiraru cikin sahabbansa waɗanda suka karɓi musulunci a gurinsa ya zauna ɗan ƙanƙanin lokaci a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai sake hawa dabbarsa sai koma ƙauyensu ko garinsu ya je ya isar da saƙon aikan da aka yi masa wanda abu zarar ghifari ya masa da ya iso wata amsa ya ba wa abu zarar ghifari a kan wannan gabar muka tsaya ya ce ra'aituhu ya amuru bi makarimil akhlaki wa ya ƙulu kalaman mahu aha wasu maganganu na azanci wanda ba kowa zai iya yin su ba amma kuma ba waka ba ne to abin ya ba shi mamaki kwarai da gaske to abu zaril ghifari da wannan ɗan uwa nasa ya isar masa da wannan saƙo na aikan da ya masa wane martani ya yi wa ɗan uwan muka ce in mun zo akan wannan gaba za shafaitani mimma arattu abu zarar ghifari ya ce baka warkar da ni ba daga abin da nake so baka kawo mun gamsashen bayani ba aini ba ce maka nai ka je ka saurari maganganunsa ba ce maka nai ka je ka karanci yanayinsa da abubuwan da yake umarni a kai shin na gaske ne ko ba na gaske ba shin da gaske daga sama ake masa wahayin ko kuma kirkira yake wannan shi na aike ka kai kuma ka zo min da wani abu daban saboda haka labarin da ka zo min da shi ba shi nake kenan dai aiken da ya yi wa wannan ɗan'uwa nasa unais bai gamsar ba aiken da ya yi wa wannan ɗan'uwa nasa unais bai biya bukata ba fata zauwada yayin da ya iso garin makka fa'atal masjida kuma sai ya kyamaci ya tambaya ya tambaya ina annabi yake ya ce cikin ɗakin ka'aba sai ya zauna abu zarar ghifari da ya iso garin makka yana son haɗuwa da annabi bai san annabin ba balle ya haɗu da shi sa'an nan kuma yana tsoron ya tambaya ina annabi ko a nuna masa annabi saboda ya san yadda ƙuraisha makka ke kyamatar wadda aka gan shi tare da annabi sallallahu alaihi wa aliyu sallam to sai nemi guri jikin ɗakin ka'aba sai ya zauna hatta adrakahu al-layl haddare ya zo ya riske shi yana zaune shi dai bai san yanzu mafiskantarsa ba shi dai babban burinsa ya samu ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam to sai nemi guri sai zauna jikin jikin ɗakin ka'aba ra'ahu aliyun fa'arafa annahu gharibun yana zaune sayyidina aliyu ya zo wucewa dare yayi zai tafi gida sai ya fahimci cewar wannan bako ne dama bako duk inda ka ganshi baya kuya bako baya kuya zaka ganshi yana dari dari bai sake ba kamar yadda zaka ga dan gari a sake sannan sautari da dama bako zaka ganshi akwai alamun gajiya tattare da shi sa'annan kuma bako sautari da dama za ka ga a tufafinsa yana da wahala ka ga ya zama fari tas ko kuma a wanke ta tas kamar na ɗan gari saboda ƙura na hanya to musamman su a wancan lokaci da suke tafiye-tafiye a kan dabbobi kaga tufafinsu yana yin ƙura sosai to shi yasa da waɗannan alamomi saidina aliyu ya gane cewar wannan baƙo ne mun san kuma bako a gurin larabawa yana da kima suna girmama bako a duk inda bako ya zo maka to kai yanzu babban burinka shine me zaka gabatarwa bakon na gani na fada na alfahari na tarbarsa to idan kai haka kai ka tsira kuma ka rabauta idan kuma aka samu akasin haka mutum yana gashi kan ya shiga uku ya lalace ya ji kunya mutum zai iya hana iyalansa abinci in abincin kaɗan ne ɗauka ba wa bakonsa don ya fita kunya wannan ɗabi'a ce ta larabawa don akwai balaraben da bako ya zo masa cikin dare bako ya zo ya tarbi bako ya sauki bako yanzu mai saura ya kawo bako abinci dama bako idan ya zo abubuwan da yake bukata guda biyu ne abu na farko ka bashi masauki abu na biyu ka bashi abin da zai sa a bakinsa to yanzu dai na farko ya bashi masauki na biyu abin da zai sa bakinsa shi ma ba shi da dalilinsa iyalansa ma wuni suka yi ba su ci ba shi ma wuni ya yi bai ci ba yanzu kuma ga bako ya zo masa yau yaya zai yi yana ga shi kan ya shiga uku to shi ne ya fita ya ɗauki ya yassare masa ya hore masa ya samu abin da zai kawo wa wannan bako abinci to da ya fita sai yake taɗi da ransa cewa ya ubangiji yau ga bako ya sauka mun kuma ba abin da zan tarbe shi a gasa masa a kai masa nama a kan ya kwana da yunwa na yi kunyar duniya yana tunani ko ɗansa zai je ya yanka a gasa wannan bako a kai masa yana cikin wannan shawari da zuciyarsa sai ga wata ƙatuwar dabba barewa ya ce alhamdulillah Allah ya yaye masa damuwarsa ya sanya kibiyarsa cikin bakarsa ya seta wannan dabba ya harbe ta ta faɗi ya ɗauka ya kawo aka gasa aka yi wa bakonsa abinci sosai aka kawo masa ranar ya kwana yana murna yana farin ciki saboda ya fita daga kunyar bakonsa ta wannan ɗabi'a ce wacce take sananniya a cikin larabawa al'ada ce da suke tafiya a kanta cewar idan bako ya zo maka dole ne ka yadda za ka yi ka sanya masa ka sama masa abinci to shi ne sayidina aliyu da ya ga abu zarar ghifari alamomi sai suka nuna masa cewar suka bayyana masa cewar wannan fa bako ne fa'adafahu indahu sai ya ɗauke shi suka tafi gurinsa suka tafi ɗakinsa ya tafi da abu zarar zifari ɗakinsa ya ba shi abinci ya ba shi masauki abu zarar zifari ya ci abinci ya ƙoshi ya kwanta ya yi bacci walam yas'al ahadun minhu ma sahibahu an shai ba ɗaya daga cikinsu da ya tambayi ɗan uwansa shi aliyu allah yadda da shi bai tambayi abu zarar zifari ba me labarinka daga ina kake me kake tafi da shi haka shi ma abu zarar zifari bai tambayi aliyu ba kai wane ne waye mahaifinka ba wanda ya tambayi dan uwansa me yasa ba wanda ya tambayi dan uwansa cikin waɗannan mutane ne guda biyu ala qa'idati dhiyafati inda al-arab la yus'alu ad-dayfu an sababi qudumihi illa ba'da thalathin wannan ka'ida ce da laraba suke tafiya akanta shine ala qa'idati dhiyafati inda al-arab a ƙa'idar tarban baƙo gurin larabawa larabawa idan baƙo ya zo maka baka masa tambayoyi daga ina kake ina za ka me kake tafe da shi me ya kawo ka larabawa in baƙo ya zo ba a masa waɗannan tambayoyi ana ga hakan ya yi karo da girmama baƙon shi ne layus aluddaifu an sababi ƙudumi ba a tambayar baƙo akan sababin da ya sa ya taho wannan gari sababin da ya sa ya baro garinsa me yake tafi da shi me ya zo yi wannan ba ɗabi'a da al'ada ba ce ta larabawa illa ba da talat sai bayan ya yi kwana uku idan ya zo yau ka tarbe shi ka sauke shi ka ba shi abin da zai ci a ƙa'ida da laraba suke tafiya a kai ba a tambayarsa me ke tafi da kai me ya kawo ka me ya fito da kai daga garinku wunin farko ko ranar farko ba a tambayar bako rana ta biyu ma ba a tambayarsa sai in ya yi kwanaki guda uku wannan tsari da laraba suke tafiya a kai addinin musulunci da ya zo ya karfafi wannan tsari na farko addinin musulunci da ya zo ya kwaɗaitar da tarban bako da girmama bako har ma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake bayyana cewar yana daga cikin cikar imanin bawa ya zama yana girmama baƙonsa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya imani da Allah madaukakin sarki da ranar tashin alkiyama to ya girmama baƙonsa kenan yana daga cikin alamomi na imanin bawa ya zamanto yana girmama bako kaga addinin musulunci da yazo ya karfafi wannan bangare wanda laraba suka kasance suna tafiya a kansa na girmama bako sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace haƙƙin bakonka akanka kwanaki guda uku to su ma haka larabawa idan bako yazo za a yi ta karrama shi a bashi masauki a bashi abin da zai ci a yi ta masa ɗawainiya ana masa hidima har tsawon kwana uku ba za a tambaye shi ba har sai ya yi kwanaki guda uku to musulunci da ya zo sai ya karfafa wannan ɓangare ɗin falamma asbaha abu zarar ghifari da ya kwana a gurin saidina aliyu saidina aliyu ai ya ba shi masauki sannan ya masa tarba ya karɓe shi a matsayin bakonsa falamma asbaha yayin da ya wayi gari ya kwana a gurin saidina aliyu ya wayi gari ihtamala qirbatahu wa zadahu ila almasjid da ya tashi ya karya abunsa sai ya dauki guzurinsa da yar gorarsa ta ruwa sai sake komawa jikin masallacin makka ya nemi guri ya zauna shi dai babban burinsa ya samu ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai kash bai san annabi ba kuma yana tsoro ya tambaya waye annabi saboda mushirkan makka ƙuraishawan makka duk wanda suka ganshi tare da annabi suna kuntata masa to da gari ya waye bayan ya kwana a gurin sayyidina aliyu sai ɗauki guzurinsa da gorarsa sai sake koma jikin masallacin makka ya nemi guri ya zauna wa dhalla dhalika al-yawma wa la yarahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hatta amsa haka wannan wuni ya sake wuni kaga wunin jiya da ya shigo garin maka ya wuni bai haɗu da annabi ba kuma bai san annabin ba to da ya kwana kashe gari washe gari ya sake zuwa jikin ɗakin ka'aba fatan ko Allah zai masa taufiki ya masa gamo da katar ya samu ya haɗu da annabi nan ma ya zauna ya wuni cirtun daga farar safiya har gari ya yi duhu rana ta faɗi nan ma bai haɗu da annabi ba annabi bai gan shi ba shi ma bai ga annabi ba hatta amsa har yammaci. fa'ada ila mabja'ihi sai sake koma wurin da ya kwana jiya masaukinsa kenan inda sayyidina aliyu ya sauke shi famar bihi aliyun sai sayyidina aliyu ya zo ya wuce ya gan shi sayyidina aliyu ya zo ya wuce sai ya zo wucewa sai ya gan shi faƙala sai ya ce amma a ma'ana lirrajuli an ya arifa manzila hulladi uzifa bihil ams shi lokaci bai yi ma wannan mutumin ba ya gane inda aka sauke shi ina ne aka sauke shi waye ya sauke shi fa'aƙamahu fa zahaba ma'ahu la yas'alu wahidun minhu ma sahibahu an shai yau ma aka maimaita abin da ya faru jiya shi ya maimaita yau tun da jiya ya samu ya samu guri ya zauna a jikin ɗakin ka'aba ya wuni cir har yamma ta yi ya je nemi guri ya ɗan kishin gida kaɗan sai na ali ya gane cewa wannan bako ne ya ce zo mu je ya kama hannunsa suka tafi masauki ya ba shi masauki ya ba shi abinci da gari ya waye ya ɗauko guzurinsa da gorarsa ya dawo jikin ɗakin ka'aba ya sake wuni da yamma ta yi duhu ya shiga inda saidina aliyu ya tafi da shi jiya ya koma wannan guri ya kwanta a rana ta biyu kenan to saidina aliyu ya sake zuwa wucewa ya ganshi ya kama hannunsa suka sake tafiya ya sake bashi masauki karo na biyu yanzu zai kwana na biyu kenan a masaukin da saidina aliyu ya bashi to kuma har yanzu dai ba ɗaya da ya tambayi ɗan uwansa shi bai tambayi sayyidina aliyu kai waye ba me labarinka sannan sayyidina ali shi ma bai tambaye shi kai waye ba me labarinka me kawo ka garin makka hatta idza kana hatta idza kana al-yawm ath-thalith har sai da suka kwana uku sayyidina ali bai tambaye shi ba shi ma bai tambaye sayyidina ali ba bai ce masa daga ina kake me ka zo yi me ke tafe da kai duk bai tambaye shi ba wannan ka'ida ce da laraba suke tafe a kai kaga wannan zai nuna maka cewar laraba gabanin zuwan musulunci suna kan kyawawan ɗabi'u da kyawawan al'ada mu a yau saukan bakon ma tsoro ake to in ka sauke shi kuma za ka yi ta ƙoƙarin shan cikinsa ka ji me ke tafe da shi me ya kawo shi tsoron karkaje ka jefa kanka cikin halaka saboda yadda al'umma a yau aka gurɓace aka lalace to sayyidina ali bai tambaye shi ba sai da yayi kwanaki guda uku a gurin sa shine anan yake mana bayani hatta idza kana al-yawm ath-thalith ada aliyun mithla zalika wuni na uku da gari ya waye shi Abu Dharr al-Ghifari ya sake zuwa ya sake wuni jikin ɗakin Ka'aba yau wuni na uku kenan bai ga annabi ba annabi bai ganshi ba da dare ta yi ya koma gurin da saidina Ali jiya ya kama shi da shekaran jiya yau ma saidina Ali ya zo ya tadda shi a wannan guri din sai ya sake kama hannunsa suka tafi masauki a wuni na wuni na uku thumma qala lahu aliyun a wuni na uku sai saidina Ali ya ce masa ala tuhaddithuni man ladhi aqdamaka shin yanzu ba za ka ban labarin me dalilin zuwanka wannan gari na Makka ba kaga sai da aka cika wuni uku wunin farko bai tambaye shi ba wuni na biyu bai tambaye shi ba amma a wuni na uku sai yake ce masa shin yanzu ba za ka ban labarin dalilin da yasa ka zo wannan gari na makka ba kala sai abu dhar al-ghifari ya ce masa in a'taytani ahdan wa mithaqan latarshudanni fa'altu yace eh zan gaya maka labarin dalilin da yasa na zo maka amma akwai ka'ida akwai sharaɗi me sharaɗin ya ce in a tsaita ni ahadan wa mithaka in ka ɗauka mun alkawari ka ba ni garanti ka ba ni tabbas cewa za ka tsora ni a kan turba za ka tsora ni a kan hanya shi ne latarushudanni za ka tsora ni a kan turba za ka tsora ni a kan hanyar sababin da yasa na zo wannan gari fa'altu to zan baka labarin sababin da ya kawo ni wannan gari yanzu ka ɗauka mun alkawari ka bani garanti ka bani tabbas kan cewar in na baka labarin sababin da ya sa na zo wannan gari za ka ɗora ni a turba za ka ɗora ni a kan hanya za ka taimake ni sai da na aliyu anin aka ce fafa'ala sai ce e na baka garanti na baka tabbas kuma na ɗauka maka alkawari in har ka bayyana mun dalilin da ya sa ka zo garin makka to ni ko na ɗauka maka alkawari zan ɗora ka a kan turba fa akhbarahu abu zarar zufari sai ba shi labari ya ce ba komai ya kawo ni garin makka ba sai don in haɗu da muhammadu domin na ji an ce muhammadu yana cewar ana masa wahayi daga sama ana ba shi labarin abin da ke faruwa daga sama to shine nake so in haɗu da shi in ji maganganun da yake yi tantance bayanin da yake cewar ana masa wahayi daga sama da gaske ne ko ba da gaske ba sai dina aliyu aka kwashe labari aka juye masa waye juye masa abu zarar zufari ƙala sai sai dina aliyu ya ce fa'innahu haƙƙun wa huwa rasulullahi sallallahu alaihi sallam fa'iza asbahta fattabi'ini sai dina aliyu sai ya ce masa tabbas da gaske ne labari da ya iske ka cewar ana masa wahayi daga sama wannan magana ce ta gaskiya tunda sayyidina ali ai ya riga ya musulunta gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan magana ce ta gaskiya wa huwa rasulullah tabbas kuma shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace to yanzu abin da za a yi fa idza asbahta in har gari ya waye tunda yau zai kwana kwana na uku a gurin sayyidina ali in har gari ya waye fatba'ani to kabi bayana zan shiga gaba ina tafi kai kuma kana bi na a baya har in kai ka gurinsa don ka saurara daga gare shi amma anan zai ba shi dabarar yadda za su yi su tafi har su je gurin annabi ta yadda mutan maka ba su gane ba hanyar da za su bi su je da salon da za su fita bisa wannan salo har su isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da mutan maka sun gane ba yace fa inni in ra'aytu shay'an akhafuhu alayka umtu ka anni uriqul ma'a yace yanzu dabarar da za a yi idan muka kama hanya muna tafiya za mu je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas mushrikai suna sa ido to abin da za a yi ka biyo ni a baya mu tafi in ra'aitu shay'an akhafuhu in naga wani abu da nake tsoron tsorace maka wannan abun qumtu sai in tsaya ka anni uriqul ma ni kaman ina dibar ruwa ina watsarwa ni kaman ina dibar ruwa ina watsarwa ni kaman ban ni da alaka da kai ba abin da ya hada ni da kai ta yadda mutane ba za su gane ba wata riwayar kuma yadda ta bayyana shine zan zauna kamar ina gyara takalmina zan yi kamar takalmina ya tsinke zauna ina gyarawa kai kuma kai kamar kawai tafiyar ka kake baka san ni ba kuma ma baka da alaka da ni hakan shi zai sa mutan makka ba za su gane cewa akwai wani abu tsakanina da kai ba wannan dabarar da haka har mu isa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ina tafi kana bi na a baya idan na hango wani cikin mutan makka wanda yana iya cutar da kai sai in tsaya ina ɗiba ruwa kai kuma sai kai kamar ma baka da alaka da ni kamar ma baka san ni ba in wannan mutumi ya wuce sai mu ci gaba da tafiyar mu in muka sake haduwa da wani nan ma sai in sake tsayawa in yi kaman ɗiban ruwa nake kai kuma sai kai kaman ma baka san ni ba kaman baka da alaka da ni wata riwaya kuma ta nuna idan naga wani wanda naga alama zai cutar da kai sai in zauna in ɗau takalmina in yi kaman ina gyarawa idan ya wuce sai mu ci gaba da tafiyarmu ina tafe kana bina a baya ya ce fa'in mazaitu fattami ini in na ci gaba da tafiya to ka bi bayana to haka suka kama hanya suna tafiya har suka isa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta ta dukula madkhali har ka shiga gurin da zan shiga wato in sun isa ga annabi sai ali ya shiga shi ma abu zarar ghifari ya bi sayidina aliyu su shiga tare fafa'ala sai abu zarar ghifari sai aikata abin da sayidina aliyu ya tsara masa suka fita suna tafi sayidina aliyu yana tafi abu zarar ghifari yana bin sa a baya shine anin yace fantalaka yatba'u atharahu sai abu sayidina aliyu ya kama hanya yana tafi abu zarar ghifari yana bin sa a baya hatta dakhala ala annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa lokacin da sayyidina ali yazo ya shiga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Dharr al-Ghifari yabi sayyidina ali shi ma ya shiga gurin manzon Allah manzon Allah mun ce yana Darul Arqam bin Abul Arqam anan yake koye da shi da sahabbansa anan suke ibada su to da wannan salo da wannan tsari sayyidina ali ya samu ya shiga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Dharr al-Ghifari yabi bayan sa shi ma ya shiga kaga yanzu ya shigo da shi gurin manzon Allah da dabara ba tare da ya ja hankalin wani ba ba tare da mutan makka sun gane ba abu zarar zufari da ya shiga gurin annabi sai nemi guri ya zauna dama mai kawo shi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya saurari abin da annabi ke faɗi ya ji shin abin da annabin yake faɗi da gaske ne abu ne na gaskiya sai nemi guri ya zauna fasami'a min qawlihi sai saurara daga maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam tunda mun ce abu zaril ghifari mutum ne mai basira mutum ne mai hangen nesa mutum ne mai tunani yana iya bambanta tsakanin zare da abawa to da ya saurari maganganun annabi wa aslama makanahu ataki kawai sai musulunta yana jin maganganun annabi sai ce wannan magana ba ta yi kama da maganar mutum mutum ba maganganu ne daga gurin Ubangijin mutum, kenan ya yadda wahayi ake yi wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. To, a take kawai yana jin maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam kawai sai karɓi musulunci gurin annabi. Wannan hanyar da Abu Zarul Ghifari ya biya karɓi musulunci kenan gurin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. To, bayan ya musulunta, faƙala lahun nabi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa irji ila qaumika fa akhbirhum hatta ya'tiyaka amri yanzu abin da za a yi tunda ka zo ka karbi musulunci a guri na kuma kai dama baka cikin mutan makka to yanzu abin da nake so da kai ka koma gurin mutanenka su waye mutanensa ‘yan ƙabilarsa ƙabilar banu ghifar ya koma gurin ‘yan ƙabilarsa ya je ya sanar da su labarin cewa an aiko manzo kuma abin da aka aiko shi da shi na gaskiya ne shi ma ya musulunta su masu musulunta wannan wasiyar annabi kenan gare shi ya koma gurin mutanensa ya je ba su labarin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya musulunta su masu musulunta a hannunsa ya ce har zuwa hatta ya atiyaka amri har zuwa lokacin da umarni na zai zo gare ka me yasa annabi ya masa wannan umarni dalilai ne guda biyu dalili na farko annabi yanzu fa ba a bayyane yake da'awar nan ba a ɓoye yake yin ta me yasa annabi yake yin da'awar a ɓoye saboda da'awar da annabi yake jaririya ce tana bukata a rene ta sai ta girma to a yayin da ta girma za a iya fitowa a yi ta bainan jama'a to amma tun da jaririya ce karama ce ka san duk abu idan jariri ne renansa ake yi to saboda haka yanzu annabi da awar nan tasa yana renanta ne wannan na farko ke sannan dalili na biyu da yasa annabi ya ce masa ya koma gurin mutanensa har zuwa lokacin da umarnin annabi zai zo gare shi annabi yana tsorace masa shi karan kansa mai annabi yake tsorace masa yana tsorace masa makircin ƙuraishawa yana tsorace masa kaidin ƙuraishawa yana tsorace masa yanayi da zai samu kansa zai iya samun kansa a cikin matsanancin yanayi tun da shi ba ɗan makka ba ne waɗanda suke ‘yan makka masu rauni ma ya suka ƙare da mutan makka balle shi da ba ɗan makka ba ka san in har mutan makka suka fahimci cewar ya musulunta ya karɓi addinin musulunci gurin annabi ai kashinsa ya bushe to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsorace masa abin da zai je ya zo na tsangwama da cutarwa da zai fuskanta daga gurin mutanen makka a yayin da mutanen makka suka gane cewar ya karɓi musulunci gurin annabi wannan yasa annabi ya ce masa ya kama hanyarsa salin alin kar yayi magana wa kowa ya koma gurin mutanensa ya je ba su labarin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya bayyana musu cewa ya yarda da abin da annabi ya zo da shi kuma ya karbi wannan addini da annabi ya zo da shi fatan su ma su karba to ni martani ya mayar wa annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya masa wannan umurni kala sai ya ce wa annabi wallazi nafsi biyadi tunda yanzu ya riga shiga musulunci a da kafin ya shiga musulunci zai iya rantsuwa da babansa haka laraba suke mutum yakan rantse da babansa wanda kake gani yana da kima a gurinka to in sun mutum ya tashi rantsuwa sai ya yi rantsuwa da shi mutum yakan rantse da babansa ko ya rantse da shehin ƙabilarsu tun da shehin ƙabilarsu ai ana ganin shi maɗaukaci ko mutum ya yi rantsuwa da rayuwarsa ya ce na rantse da shekaruna ko na rantse da rayuwata ko na rantse da mahaifina ko na rantse da garinmu duk suna irin waɗannan rantsuwar to addinin musulunci kuma da ya zo sai ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tahlifu bi abaikum man kana halifan falyahlib billah kar ku yi rantsuwa da iyayenku duk wanda zai yi rantsuwa to yi rantsuwa da Allah to yanzu tunda ya musulunta kaga yanzu rantsuwansa zai zama da Allah ba zai rantsuwa da babansa ba ba zai rantsuwa da wani wanda ba Allah ba shine anan yayi rantsuwa wa annabi yace wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda raina ke hannunsa kaga wannan yana nuna maka ya shiga musuluncin da gaske kuma ya karbi musuluncin da gaske ya rungumi musuluncin da gaske dan shi Abu Dharr ghifari shi a fahimtar sa shine na hudun musulunta haka yake bayyanawa yace lokacin da na musulunta na gani a aban ƙasa babu wani musulmi banda annabi da abubakar da aliyu sai ka kenan yana a fahimtarsa yana ga shine na na hudun musulunta zai iya yiwuwa waɗanda suka riga shi musulunta a lokacin bai san su ba tunda mutane a lokacin ɓoye kansu suke yi sakamakon tsangwama da suke fuskanta da cutarwa daga gurin mutanen makka to shine a nan gurin sai ya yi rantsuwa wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi biyadi la asru khanna biha baina zaharanihim yanzu abinda annabi yake so yayi ya yi rantsuwa cewa annabi ka yi haƙuri ba zan yi wannan ɗin ba ba wai saba annabi yake so ya yi ba sallallahu alaihi sallam a yanzu ya shiga musuluncin ne da karsashi da zafi kuma yana so ya ɗabbaka musuluncin da zafi annabi kuma duk abin da ya tashi yana bin sa sannu a hankali ne annabi Allah ba shi basira shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yakar wani ba a makka saboda me saboda na farko ba a masa umarni yayin yakin ba na biyu kuma tabbas ba shi da karfin yakan nasu kuma a cikin su yake rayuwa sannan kuma duk wata fitina da za ta je ta zo annabi yana kokarin kwantar da ita to shi kuma Abu Dharr Ghifari yanzu ya shiga da karfin sa akwai hamasa akwai karsashi to shine yayin rantsuwa da Allah maɗaukakin sarki ce na rantse don da raina ke hannunsa la'asuru khanna biha baina zaharani ya ce fita zan yi inje tsakiyansu in ɗaga muryata da wannan addinin da na shiga in ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yanzu kuma abin da annabi yake tsorace masa kenan yasa annabi ya ce ya kama hanyarsa salin alin ya tafi gurin mutanensa ya je ya shaida musu su za su fahimce shi amma kar ya fito bainar jama'a cikin ƙurayshawa ya shelanta ya musulunta sai bai karbi wannan shawari na annabi ba shi ne yake cewa na rantse da wanda raina ke hannunsa la'asuru hanna biha zan je in ɗaga muryata biha da addinin musulunci da kalmar shahada cewa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah baina zaharanihim a tsakiyansu wato sai ya fita tsakiyan mutan makka tsakiyan qurayshawa sai ya ɗaga muryarsa da musuluntarsa ya ɗaga muryarsa da kalmar shahada annabi sai ya kyale shi inda shi dai annabi yana kokarin ya kare masa lafiyarsa ne yana kokarin ya kare shi daga cuta da cutarwar mutan makka shi yasa ya bashi wannan shawari amma tunda ya ce ya ji ya gani shi zai je ya bayyana bainal jama'a cikin mutan makka zai je ya bayyana musuluntarsa annabi ya ce ga ga kofa bismillah fa kharaja abu dharr al-ghifari sai ya fita take yanzu kan ya karbi musulunci hatta atal masjida har yazo ɗakin ka'aba masallacin ɗakin Ka'aba, fanada bi a'la sautihi sai ya ɗaga muryarsa, ya yi kira, ya yi kururuwa, wane irin kira ya yi, wane irin kururuwa ya yi, ashadu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya ɗaga sautinsa, ya ɗaga muryarsa, da ashadu Allah ilaha illallah, na shaida babu abin bauta bisa cancanta sai Allah. wa anna muhammadar rasulullah kuma na shaida annabi muhammad manzan Allah ne to wannan fa ya taro mat ya tsokalo tsuliyar dodo mutanen makka yadda ka san an watsa musu wuta ƙurashawan makka suka fito a guje mai barandami mai arda mai gatari suka yi jikin ɗakin ka'aba saboda wannan lafazi ba su taba jin shi ba jikin ɗakin ka'aba ba su taba jin shi ba annabi ai da ya zo a ɓoye yake da awarsa yana kiran mutane ne a ɓoye duk wanda annabi ya fahimci cewar in ya kira shi ga musulunci zai karɓa sai annabi ya kira shi ga musulunci sai kuma waɗanda Allah ke kawo su kamar irin Abu Dharr al shi Allah ne ya kawo shi nan da nan suka yi ca akan Abu Dharr al-Ghifari faqama al-qawmu fadarabuhu hatta adja'uhu anan fa suka taru a kansa suka yi ta dukansa suka yi ta dukan Abu Dharr Gifari dama abinda annabi yake tsorace masa kenan yasa yace fita ya tafi gurin mutanansa ya je shelanta musu wannan addini na musulunci suka yi ta dukansa hatta adja'uhu har sai da suka kwantar da shi ya kasa motsi suka dinga jimdarsa suna dukansa har sai da ya fadi kasa ya flat ya kasa motsi to ka kenan sun so su kashe shi ne to me ya faru wa atal abbasu fa akabba alaihi abbas sai ya ji labari cewa ga tamfoni dan kabilar ghifar ya shigo garin makka ya je gurin muhammadu ya karbi addinin muhammadu ya zo ya shelanta addinin jikin ɗakin ka'aba cewa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah rasulullah ga can quraisha sun kifo akan sa za su kashe shi al'abbas babban annabi ai mun yi bayaninsa a baya sai ya fito a guje kamar kansa zai cire yana zuwa sai ya kifi akan abu zarar rifari ya ce ni ku da ke ni shi kuma ba su da ke shi ba saboda shi nasu ne kuma maɗaukaki ne Abbas Abbas mun san maɗaukaki ne yana da wata ɗaukaka ta musamman a cikin ƙabilun larabawa wanda kowa na, na taka masa nesa za mu iya tuno ta mun karanta ta a majalisin nan hidimawa alhazai barakallahu fiku hidimawa alhazai mun san da ciyar da alhazai da shayar da su wannan duk wanda ya zama a hannunsa yake laraba suna ganinsa babban mutum suna ganinsa maɗaukaki ne to ciyar da alhazai da shayar da su ai a hannun abbas yake da yana hannun babban annabi abu talib to shi ko babban annabi yana da iyalai masu yawa sannan kuma ba shi da dukiya talaka ne to sai zamanto ya yi ta ɗaukan bashin kuɗi a gurin Abbas, Abbas shi kuma ɗan kasuwa ne yana da wadata, yana da arziki, ya karɓi bashi a karon farko don ya ciyar da alhazai, shi Abu Talib. Shekara ta zagayo, bebi ya bashin baraba ga bana ciyar da alhazai na bana ya zo, ya sake koma gurin Abbas ɗan uwansa ne, akan ya ƙara ranta masa kuɗi, bana ma yana so zai yi hidimar ciyar da alhazai. Abbas ya ce, To, ba rana baka baka biya ba, bana ma ga shi kada za ka sake karɓa, ka kenan baɗi ma za ka zo ka karɓa kenan ba ranar biya. Ya ce, To, ba wani abu, saboda ka fita kunya, zan baka bashin, amma za mu sharaɗ. Menene sharaɗin? Sharaɗin shi ne, Don baka bashi bana, sai zama yanzu ina bin ka bashin shekara biyu, da bashin bara, da bashin bana. idan Allah ya kai mu baɗi ba ka samu dama ka biya ni ba bashin shekaru biyun nan to za a yi girgire sai ya zamanto kafan sarmin da ciyar da alhazai da shayar da su da bashin da nake bin ka sai abin ya dawo hannuna ya ce na yadda ka yadda na yadda ya ɗauki kuɗi ya bashi ya bawa abu talib Abu Talib ya yi hidima ta ciyar da alhazai cikin nasara da walwala, yana murna alhazai suna murna. Har aka kammala aikin hajji, alhazai suka koma gidajensu. Yau ne gobe ne, yau ne gobe ne, Abu Talib zai biya Abbas bashinsa shiru, to bashi da shi, kaga biyan bashi ba zai yiwu ba. Har shekara ta sake zagayowa ta uku, bai samu dama ya biya al-Abbas bashin da yake binsa na shekaru biyun baya ba. to a yanzu sai aka wayi gari ciyar da alhazai da shayar da su automatically ya koma hannun Abbas bisa sharaɗin da suka yi da masu in sun yi sharaɗi balarabe in yi sharaɗi ba taɓa yadda ya saba to yanzu ciyar da alhazai da shayar da su ya koma hannun Abbas sakamakon sharaɗin da suka yi bara cewar za a yi girgire Abu Talib zai fansarwa Abbas ciyar da alhazai da shayar da su da bashin shekara biyu da yake binsa to kuma hakan ya faru sai aka wayi gari yanzu ciyar da alhazai da shayar da su ya dawo hannun al'abbas to wannan ya sa mutan maka suke ganin girmansa suke ganin kimarsa suke ganin darajarsa da aka zo aka yi ta dukan abu zaril gifari har ya faɗi ya suma abbas ya ji labari ya zo ya kifu a kansa to anan sai dukan ya tsaya me yasa ya tsaya suna ganin girman abbas ba za su dake abbas ba in ko har sun kai hannu za su dake abu zaril na'am arama na'am saboda dauka bari mu dan tsaya a kafin nan jazakallahu khair jazakallahu arama arama ba su haska mu ci gaba kawai to Nam sai yake cewa wata al'abbasu fa'akabba alaihi, sai al'abbas ya zo ga abu zarar ghifari sai ya kifu a kansa, ya kifu a kan abu zarar ghifari. Wa ƙala wai lakum awalastum ta'alamuna annahu min ghifar, ya ce, Kaiton ku mutan makka, kaiton ku ƙurai shawa, shin ba ku san cewa shi abu zarar ghifari daga cikin ƙabilar Gifari yake ba, wa anna tsariƙa tijaratikum ila shami alaihim, alaihim, sannan hanyarku ta kasuwanci zuwa garinsu yana kan hanyar ku ta zuwa sha ku kuma kun mance ku ‘yan kasuwa ne kuna ga za su bar ku in kun ɗebo ku ta kasuwanci daga makka za ku tafi sham dole za ku bi ta garinsu kun san in kuka kashe musu ɗan uwa ba za su taɓa barin ku ku wuce da kasuwancinku ba kenan shi ma ya yi tunani abbas ya yi tunani shi ma ɗan kasuwa ne kuma 'yan makka kashi casa'in cikin ɗarinsu 'yan kasuwa ne sun fi ƙwarewa da kasuwanci sun fi buɗe ido da kasuwanci to shi ne yake ce musu kun kaiton ku mutan makka kaiton ku ƙuraishawa alastum ta'lamuna annahu min ghifar shin ba ku san wannan mutumi da kuke duka kuke so ku kashe ba ku san daga kabilar ghifar yake ba wa anna tariqa tijaratikum ila shami alaihi ko kuma alaihim anan da ya ce alaihi amma a yanda yazo cikin ruwayoyi alaihim sannan hanyar ku ta zuwa sham ai tana hannunsu tunda sai kun wuce ta garin su sa'annan ku isa sham yanzu idan suka yi cincirindo akan hanya yayin da kuka taho da kasuwancin ku suka kwace suka karkashe ku wawaye wa gari yawaya ko da ma basu kashe ku ba suka kwace hajar kasuwancin ai sun gama da ku ko da ba su ƙwace hajar ba ba su kashe ku ba suka hana ku wucewa ai ku kuka ci baya saboda ba ku da halin ku je ku kasuwanci saboda haka wannan mataki da kuke shirin ɗauka ba dabara ba ce wannan ba wayo ba ne sai ya hana su fa'an ƙazahu minhu sai ya ce ci abu zarrin daga ƙuraishawan makka sun ma'ada min alghadi aka zo aka ɗabi abu zarar rifari ruwa-ruwa aka tafi da shi masaukinsa ina ne masaukinsa ɗakin sayidina aliyu aka je aka wawwanke masa jini aka masa magani aka ba shi abinci ya ci ya kwanta ya yi bacci ya dawo cikin hayyacinsa bai daddara ba washe gari da gari ya waye sun ma'ada min alghadil mithliha da ya fito duk da ganin tabo fa a jikinsa na duka amma da ya zo jikin ɗakin ka'aba sai ya sake ɗaga murya ya ce ashadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kaga kenan bai daddara ba kenan ba gudu ba ja da baya matashi ne ka san matashi wanda yake da jini a jika zaka ga duk abin da zai zai shi da zafi zafi annabi yana kokarin lallaba shi ya samu ya lallaba ya tafi gurin mutanensa a'a shi sai ya nuna musu fa cewa shi ya karbi addinin gaskiya ko a yi gaskiya ko a mutu akan abin da Abu Dharr Ghifari ya tafi akai kenan to da yazo ya ƙara daga muryarsa da kalmar shahada fadarabuhu wa tharu ilayhi anan ma su ma basu daddara ba sai suka yi ca suka ƙara masa dukan tsiya Abbas shi ma bai daddara ba fa akabbal Abbas alaihi Abbas sai ya sake zuwa ya kifu a kansa, ya ce, Ku waɗanne irin mutane ne, jiya na gaya muku, yau ma haka gashi na sake gaya muku. Wannan mutumi da kuke gani da ƙabilar Gifar yake, ƙabilar Gifar kuma hanyar ku ce ta zuwa Sham kasuwanci, matuƙar kuka masa lahani, ko kuma kuka kashe shi, to ko shakka babu, kuma kun taro wa kanku. Matsala, in ma ko su hana ku wucewa da haja ku ta kasuwanci, ko kuma ku je wucewa su tare ku su kwace ko kuma su ce sai sun ɗauki fansa kuma kun ga duk ne a ƙasa wannan riwaya da mawallafin wannan littafi ya kawo mana ya ce rawahul bukhari imamul bukhari shi ya rawaito wannan hadisi kenan hadisi ne wanda yake ingantacce musulun ma ya rawaito wannan hadisi din to wannan hadisi yana bayyana mana hanyar da abu zarril ghifari ya biya musulunta gurin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam abu zarril ghifari bayan ya musulunta sun yi ta ɗauki ba daɗi da ƙuraishawan makka abin da ya yi na ƙarshe a rana ta uku sai kama hanyarsa sai tafi gurin 'yan ƙabilarsa yayin da ya isa gare su sai ba su labarin cewar shi ya musulunta ya ba su labarin cewar shi ya musulunta gurin annabi take ɗan uwansa da ya turo ya zo ya saurari annabi shi ma sai musulunta mahaifiyarsa ita ma sai ta musulunta yan kabilarsa su ma sai suka musulunta a take wannan ita ce dabarar da ta sa annabi ya ce koma gurin mutanensa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya san mutanensa suna ganin kimarsa duk abin da ya je musu da shi ba za su mayar ba to sai zama yan kabilar gifar sun musulunta abu zarrin gifari sai zauna tare da su abubuwan da ya koya gurin annabi sallallahu alaihi wasallam a yan kwanakin da yayi a zamansa a makka sai ta koyar da mutanen ƙauyensa sai zamanto yakin badar da annabi yayi abu zarrin gifari bai samu damar halatta ba saboda me yana can gurin mutanensa dama annabi ya ce masa ya zauna har sai umurnin annabi ya zo gare shi yakin uhud da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi nan ma bai samu daman halartar yakin Uhud ba saboda yana tare da mutanensa. To a yaushe ne Abu Dharr ghifari ya dawo gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan ya musulunta malamai suna cewa ya dawo garin Madina bayan yakin Khandaq. Ya dawo garin Madina bayan yakin Khandaq ya zo ya zauna tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki ya ɗauke rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana tare da annabi a cikin garin madina a nan gurin ya ambata mana bayan ya yi mana bayanin a musuluntar abu zarar ghifari kuma yana cikin mutane na farko-farko da suka karɓi musulunci gurin annabi a yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da'awarsa a boye sai ya ambata mana falala guda ɗaya cikin jerin falalar abu zarar ghifari allah yadda da shi ya ce kana radiyallahu anhu min asdaqin nasi qawlan wa azhadihim fi dunya wadannan ya ambata mana falala ne na Abu Dharr al-Ghifari yace kana radiyallahu anhu ya kasance Allah yarda da shi min asdaqin nasi qawlan yana cikin mafi gaskiyar magana a mutane yana cikin mafi gaskiyar maganan mutane wato a cikin mutane idan kana neman waɗanda suka fi gaskiya wajen magana to Abu Dharr al-Ghifari yana ciki wannan batu da mawallafin wannan littafi ya kawo mana a nan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da kansa ya yi wa abu zarar rifari wannan shaidar kenan anan kamar yana ishara ce bisa shaidar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi wa abu zarar rifari a kan gaskiya wajen magana hadisi ne wanda yake ingantacce wanda imamu ahmad ya fidda hadisin cikin musnad ɗinsa Imam Tirmidhi ya fitar cikin sunan ɗinsa wadda aka samo daga Abu Darda Allah yarda da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewar ma azallatil khadara'u wala aqallatil ghabara'u min dhi lahjatin asdaqa min Abi Dharr wannan sheda ce da Annabi yayi wa Abu Dharr al-Ghifari Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sama bata rufe wani mahaluki ba ƙasa bata ɗauki wani mahaluki ba wanda ya fi kowa gaskiyar magana kamar abu zar ji annabi sallallahu alaihi wasallam kenan har a sayidina abubakar yanzu abu zar da kifari kenan ya fi sayidina abubakar gaskiyan zance na'am yanzu abu zar da kifari ya fi sayidina abubakar gaskiyan zance za a fahimci haka daga hadisin ko tun da shaida ce ta annabi ko na'am malamai da suka zo kan wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam tun da shi sayyidina abubakar kam waye masa shaida da cewa shi mai gaskiya ne Allah Allah da manzansa ko Allah da manzansa tunda an ce mala'ika jibrilu an turo shi ya zo ya ce shi sayidina abubakar mai gaskiya ne me yasa shi ya gaskata annabi lokacin da mutane suka karyata shi annabi kuma ya masa shaida annabi sallallahu alaihi wasallam da aka samu sabani tsakanin sayidina abubakar da sayidina umar a lokacin da sayidina abubakar yayi ta kokarin ba sayidina umar hakuri sayidina umar bai hakura ba har ya tafi gidansa ya je ja kofa ya rufe sayyidina abubakar ya tawo majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina umar sai ga ka amma ban kyauta ba mutum irin sayyidina abubakar ya ta bani baki inki sai ya nadama shine ya fita daga gidansa ya tafi gidan sayyidina abubakar yana neman sa da ya je gidan sayyidina abubakar sai aka ce ai bai tawo gida ba sai ce to komai aka ya tafi gurin annabi to yana zuwa gun annabi sai iska sayyidina abubakar annabi sallallahu alaihi wasallam anan sayyidina umar ya kwashe labari ya ba annabi annabi me yace yace Allah ya aiko ni abubakar yace gaskiya kake ku kuma kuka ce ƙarya kake yace shin za ku bar abokina ya sakata ya wala shin za ku bar abokina ya sakata ya wala suka ce sai da suka ga bacin ran annabi sallallahu alaihi wasallam saboda abin da sayyidina umar yayi wa sayyidina abubakar to amma anan gurin annabi yana bayyana cewar sama bata rufe wani mahaluki ba ƙasa bata dauki wani mahaluki ba da ya kai Abu Dharr ghifari gaskiya wajen magana malamai suka ce anan gurin ba wai annabi yana so ya nuna cewar Abu Dharr ghifari ya fi sayyidina Abubakar gaskiya bane a'a yana so ya nuna tsantsar gaskiyar Abu Dharr ne shi yasa ya amfani da waɗannan lafuzan haka malamai suka faɗi saboda a wancan hadisi annabi yana cewa Allah ya aiko ni kuka ce ƙarya nake abubakar ya ce gaskiya nake sannan mala'ika jibrilu lokacin da aka dawo da annabi daga isra'i da mi'raji suna tafi da annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo wani guri da ake kiransa zaituwa sai annabi yake cewa shi babban abin da ke damun sa ma shine idan ya je wa mutanensa da labarin nan cewar jiya an yi tafiya da shi daga makka zuwa baitul maqdis a dare daya an tashi da shi sama ta daya ta biyu har ta bakwai kuma an dawo da shi duk a dare daya idan ya je bayyana wa mutanansa quraisha ba za su yadda ba za su karyata shi sai malaika jibril ya ce abubakar zai gaskata ka ka kenan shi abubakar gaskiyarsa shaidar gaskiyarsa ya samo daga Allah da manzansa da kuma malaika jibril aka ce Allah da kansa ya kira abubakar mai gaskiya a bakin mala'ika jibril akwai riwayar da ta bayyana haka riwayar Imam al-Hakim cikin al-Musarrak dinsa to shi yasa malamai da suka zo suka kalli wannan nassi da Allah ya shaidar gaskiya wa sayyidina Abubakar annabi ya masa shaidar gaskiya malaika Jibril ya masa wannan shaidar nan kuma ga maganar da annabi yake sai suka ce za a iya hada nassoshin ai amfani da su a ce annabi sallallahu alaihi wasallam maganar da yake anan ba wai yana nuna cewar abu zarar zifari ya fi sayidina abubakar gaskiya ba ne a yana so ya nuna tsantsan gaskiyar sai abu zarar zifari ne yana so ya kai makwara ya kai iyaka wajen fito da tsantsan gaskiyar abu zarar zifari shi yasa annabi ya amfani da waɗannan lafuz zaɓe to a nan gurin a ƙarshe falalarsa ta ƙarshe da mawallafin wannan littafi ya ambata mana ya ce wa azhaduhum fid duniya abu zarar zifari yana cikin waɗanda suka fi zuhudu cikin sahabban annabi zuhudu na duniya kuma tabbas haka ne abu zarar ghifari a sayidina Uthman Allah yarda da shi ya masa goma ta arziki ya ce a abaya bukata ya kama hanyarsa da shi da matarsa suka je arrabiza sunan wani guri ne wajen makka suka je suka zauna a nan daga shi sai matarsa sai ɗansa ya rayu shi shi kaɗansa a wannan guri har ya mutu aka ma rasa suwaye za su masa wanka suwaye za su masa likafani suwaye za su masa sallah don lokacin da ya kwanta jinya jinyar da alamu ke nuna cewa ba zai tashi daga wannan jinyar ba sai matarsa hankalinta sai ya tashi me yasa hankalinta ya tashi ta ce ni yanzu tunanin da nake in ka mutu ma ya za mu yi da kai saboda babu wani wanda zai wanke ka ba wanda zai maka likafani ba wanda zai sitirta ka ba wanda zai maka sallah to ya zamu yace karki daga hankalinki ki kwantar da hankalinki saboda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya bayyana cewar a duk inda na mutu Allah zai wakilta mazajen da za su zo su mun likafani su yi mun wanka su su mun sallah su birne ni saboda haka ki kwantar da hankalinki maganar da namikin na haka ne saboda na ji ta daga bakin wanda baya karya dab da rasuwansa kuwa sai ga wasu ayari dandazo na fatake sun zo wucewa matarsa ta ji ɗuriyarsu mata abu zarar gifari ta fita da gudu ta je ta ba su labari ta ce akwai wani bawan allah a nan yana nan yana fama da jinya kuma alamu rasuwa zai yi kuma in ya rasu ba mu sanya za mu yi da shi ba daga ni sai ɗansa sai shi kansa ba mu sanya za mu yi wanke shi ba ba mu sanya za mu yi masa likafani ba ya za a yi a masa sallah ina za a burne shi duk ba mu sani ba suka ce wannan kawai bawan Allah ne haka ta ce abu zan gifari suka ce o sahabin manzon Allah ta ce ya suka ce mu je suka zo suka tadda shi yana gargarar mutuwa ya musu wasiyoyi na yadda yake so idan ya rasu su wanke shi ga yadda za su yi su wanke shi ga yadda za su yi su masa likafani ga yadda za su yi su masa sallah ga yadda za su yi su birne shi sai matarsa wasiya cewar idan ya mutu suka masa suka yi jana'izarsa suka kare to ta kama taure guda cikin dabbobinsa ta yanka ta musu ta musu farfesu to kuma abin da ya faru kenan ba a jima ba sai ya rasu da ya rasu suka wanke shi suka masa likafani suka masa sallah suka je suka birne shi da suka dawo suka tarar da namansu an dafa suka zauna suka ci sai suka kama gabansu ita kuma matarsa sai sayidina usman ya ɗauko ta da ɗansa ya sanya su cikin iyalansa ya ci gaba da kula da su ya rasu shekara ta talatin da biyu bayan ya jira allah yarda da shi ina ga sai mu dasa aya a wannan gabar idan allah maɗaukakin sarki ya kai mu haɗuwa ta gaba la'alla wannan majalisi ya zama shine majalisi na na ƙarshe kafin watan ramadana dube da cewa mako mai zuwa zai zama mun matsi watan azumi da yawa sai muka ga cancantar mu rufe majalisin namu a wannan rana ta ta yau sai zama mun dasa aya akan Abu Dharr al-Ghifari Allah yarda za mu ɗora akan wanda ya biyo bayansa ina ga dai abin da ya saura mana mu kammala karatu a da'awar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta yin ta a boye ba yawa abu ne wanda yake kadan wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh